للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم ينظرون إليك نظر المزحي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت 24 لوطن رمضان hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu har yanzu muna cikin tafsirin surat al-a'raf mu za mu yi kokarin fassara aya ta ɗari da saba'in da biyar zuwa aya ta ɗari da saba'in da tara insha Allah ta'ala wannan darasi wannan tafsiri yana ɗauke da bayani a kan haɗarin bin son rai ga malami na faruwa a salama ta wa ake قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الله يتيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ككرنتا musu labarin wani mutum wanda muka ba shi ayoyin na ba allazi atina fa ayatina labarin wani mutum wanda muka ba shi wasu ayoyin fan saraka minha sai ya sabule daga ayoyin ya tuɗe daga ayoyin خرج من الآيات التي كان الله آتاها إياه فتبرأ منها ilimin ayoyin alkur'ani da Allah ya bashi ko ko ayoyin littafinsa ya zama to yayi wace da su fa asba'ahu shaytan sai shaytan ya sa ya bi son ransa wannan kalma ta asba'ahu akwai wannan ke fassara shi da cewa shaytan ya dawo ya rabe sa wannan fassara ya saba ma ya saba ma fassara Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ne cewa فسيره لنفسه تابعا idan aka ce asba'ahu shedan ya sa ya koma yana jinta domin idan ka ce shedan ya bi shi zai zama fataba'ahu shaytan ko fatabi'ahu shaytan shi ne sai a ce shedan ya dawo yana bin malami wato malami shi ne gaban da gaba da shedan amma tun da ba wannan kalma bane asba'ahu shaytan shedan ya sa shi yana jinta wannan shi ne ma'anan asba'ahu babu hujja ta alqur'ani ko ta hadisin manzon Allah wacce take nuna cewa akwai mutumin da yake cin shaitan babu shi iblis shine jagora duk wani fatacce shi yake bi ba a cewa wani mutum ya zama jagora shaitan ya kuma bayan sa wannan babu hujjar ta cikin alqur'ani babu hujjar ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ce fa asba'ahu shaytan sayyarahu shaytan linafsihi tabi'an shedan ya sa wannan malamin ya dawo yana bin sauran ba wai shedan ya koma yana bin malamin ba idan shedan ya koma yana bin malamin ne za a ce fataba'ahu shaytan fatabi'ahu shaytan fattaba'ahu shaytan zai kan zura haka a larabci fakana min gawi don haka wannan malami ya kasance cikin halaka kalma ta algayyu ma'anarsa abbala na haka idan ka ce fakana min algawin ma'anarsa fakana min abbalin da kan wannan mutumin Allah madaukaki ya masa babban kyauta ya ba shi ilimin ayoyin littafin sa amma malamin ya tuja wannan ilimi ya koma bin son ransa don haka sai wannan malami ya koma cikin batacci al-imam shaukani a fassarar wannan aya tafsirul fatil qadir mujallal na farko shafi na 510 yace ma'anar ayar ita ce ittaba ma yahwahu wa taraka al-amala bima yaqtadihi al-ilmu alladhi allamahu Allah wa huwa qur'anu dunya Allah yana misali da malamin da ya zama to Allah ya ba shi ilimi ya bar aiki da wannan ilimin ya koma bin abin da ransa ke so abin da ya zama ransa yana so shi yake aikatawa menene rai yake so shi ne ku famu duniya wato abin da ya shafi dukiya ta duniya saboda duniya malami ya bar bin dokokin Allah ya bar bin ilimin da ya karanta ya koma bin son zuciyarsa نسأل الله السلامة والعافية ولو شئنا لرفعناه ولو بها شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلحث فقصد القصص لعلهم ذلك يتفكرون مثل القوم ذلك مثل الذين القوم الذين كفروا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
ولو شئنا لرفعناه بها دا mun ga dama da mun ɗaukaka shi da wannan ilimin ayoyin larfa'nahu bima atainahu min ayatina da mun ga dama da mun ɗaukaka wannan malami ta dalilin abin da muka bashi na fahimtar ayoyinmu amma walakinnahu akhlada ila al-ardi sai dai wannan malami ya dawwamar da soyayyar sama duniya wato duniya ce soyayyarsa sai ya dawwamar da duniyar ga soyayyarsa ga ita wannan duniya domin abin da ya dace ga mai imani abin da ya fi dacewa ga mai imani shine soyayyarka ka dawwamar da ita ga lahira zaman da kake a nan duniya kamar yadda Allah ya faɗa da cikin Alƙur'ani wala tansa nasibaka min ad-dunya ba a ce ka manta rago na jin daɗin duniya ba la Allah bai hana ka ba amma burinka sha'awarka fatanka sonka shine ya zama ka dawwama a gidan aljanna to shi wannan malami Allah ya bashi fahimtar ayoyin Allah sai zama ya dawwamar da sha'awarsa mazaman duniya da larabci idan aka ce akhlada ila al-ardi wato akan ce akhlada fulanun bil makani wane ya dawwama a wuri kaza me ake nufi da ya dawwama yayi zaman jirgi zaman da babu ranan bai idan mutum ya zauna zaman da bashi da alamar zai tashi bai da ma fatan ya bar wannan guri da larabci sai a ce akhlada bil makani bi ma'ana aqama bihi wa lazimahu abinda Allah yake nufi a nan shine annahu mala ila dunya ورغب فيها وآخرها على الآخرة الله يا بام مالني سنن آيوينسا أما مالني سيزمتو sha'awarsa tana ga duniya kwaɗayinsa yana ga duniya ya fifita duniya akan lahira saboda haka sai Allah yake wata ba hawahu yana bin son ransa ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta da shi ba to wannan malami kaga an maka ta'arifi wa ya yake to sai Allah ya bada misalin sa fa masaluhu kama dalil kalbi misalin wannan malami kamar misalin kare subhanallah in tahmil alayhi yalhaq wato idan ka dauki bugu kan kare zai rika fitar da harshen sa aw tasruku yalhaq idan ma ka kyada kare baka buge shi ba zai rika fitar da harshen sa Allah da larabci shine ikhraju lisani li ta'lim ya zamanto an fitar da harshe saboda an gaji wanda shi ake kira Allah kamar yadda ibnu al-imam shaukani ya faɗa cikin fasul gadir tafsirin da mujallal na farko shafi na ɗari biyar da goma sha misalin wannan malami kamar misalin kare in tahmil alayhi yalha idan ka ɗauku ga wannan malami wato idan ka ɗauku ga kare yana fitar da harshensa in ma ka kyale kare yana fitar da harshensa abinda Allah yake nufi shi kare idan ya yi laifi ka da ke shi zai fitar da harshensa idan ma baka da ke shi ba baka yi mar faɗa ba zai fitar da harshensa to misalin malami kenan wato shi ne wani malami da ake kiransa al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Qutaybi al-Qutaybi shine al-Qaffalani yana daga cikin malaman da suka sharhi Sahih al-Bukhari ya rasu hijira na da shekara ɗari tara da ishirin da hudu wato shekaru ɗari biyar da goma sha uku da suka shige rahimahullah wannan malami yake kullu shay'in yahaqu komai ka sani in dai yana da rai komai yake da rai yana fitar da harshensa yana fitarwa imma min ihya'in aw aqshin ko saboda gajiya ko saboda kishi hatta dan adam idan gudu yayi gudu zaka ga baka iya rufin bakinka saboda numfashi kana son kai numfashi numfashin dole sai ka hada da bakinka to haka dabbobi suke da yawa dabba idan tana son ta yi numfashi ko saboda kishi tana fitar da harshen yake illa qalbu amma kare fa innahu yalhabu fi hadhihi al-khalat wa halir ra'an wa halir mar komai ka sani kaga ya buɗe bakinsa akwai dalili amma banda kare shi kare yana buɗe bakinsa ko da babu dalili wannan malamin yake kare yana buɗe bakinsa lokacin da ya gaji yana hutawa ba shi da lafiya lafiyar sakalau wa halin rangi yana koshe wa halin abashi ko yana cikin kishi فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته saboda kace Allah ya buga misali misalin malami wanda ke jin son ransa da misalin kai fa qala in wa aftahu dhamma abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi idan malami ya sani ya kake sani ko kai wa'azi a bace yake wa in taraktahu dhamma in ma ka bashi a bace yake فهو كالكلب كما كري إن تركته لهفا وإن تركته لهفا idan ka bar kare baya barin fitar da harshen sa idan ma ka dake shi ba zai bar fitar da harshen sa ba to idan malami ya sani ya ga aiki da ilimin sa wa zai bai masa tafi Allah ka kare saboda haka Allah yake zalika masalu masalan qaumil ladina kazzabu bi ayatina fa zalika masalu qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyin mu me yake gwada maka yana gwada maka cewa aiki da ilimi yana da muhimmanci idan ba ka yi aiki da ilimi ba da kai da wanda ya karyata ilimin da ya fice shi yasa Allah ya ce zalika masalun qaumin ladina kazzabu bi ayatina ana maganar an ba mu mutum ilimi bai aiki da shi ba amma karshen magana Allah ba kuke ce misalin waɗanda suka karyata ayoyin sa kenan kaga ya nuna duk wanda bai yi aiki da karatunsa ba da shi da wanda ya karyata ayoyin Allah da shi da wanda ya karyata ayoyin Allah ne suke babu bambanci dole sai ka yi aiki da dokokin Allah ka ba ce ka gaskata idan baka yi aiki da waɗannan dokoki ba sai a ce ka karyata fa ka kusil qasas la'allahum yatafakkarun Allah yake ka labarta musu labarai tana yiwuwa su yi tunani Allah ka sa muna cikin masu irin wannan tunani tana yiwuwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala su yi tunani wannan ya gwada cewa malamin da ya kai irin wannan halin akwai wa'azin da ke iya masa tasiri har ma ya gane kuskuren ba shi sa Allah yake a karan halin tana yiwuwa su yi tunani kaga ya gwada cewa ba a ɗaya da tamani malami mai bin son ransa zai dawo ga Allah ba a bi da tamani ba amma dai shiriwarsa tana da wahala kamar misalin kare saboda wa'azinka ba zai kai gane kuskuren ba dama ya sani wanda bai sani bane kake tunatar da shi ai ko wanda bai sani bane kake sanar da shi wanda ya riga ya sani ba in ya manta sai dai tunatarwa to ba mantawa yayi ba da gangan ya take ilimi yaushe wa zai mai tasiri Allah ka kare me yake gaba
ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون sa'a masala lil qaumul ladina kadzabu bi ayatina Allah madaukake yake fir da misalin mutanen da suka kare ta ayoyin mu fir da wannan misali a dauko misalin malami masalin littafin Allah a buga misalin sa da kare Allah yake fir da wannan misali amma da yake nuna ba me yake nuna maka darajar mutum aiki da ilimi idan baka aiki da ilimi da kai da kare matsayin ku guda wajen Allah wannan shine abin da Allah yake nufi kuma Allah ba da ce cewa an fusahum kanu yasrifuna rayukansu suka kasance suna zalunta don kayi ilimi ka ki aiki da shi baka cuci Allah da komai ba ba ka rage Allah da komai shiriyar ma gaba ɗaya ta shige don haka yasa yake man yahdi Allah
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shiryar wannan shi ne shiryayye fa huwa al-muhtadi shi ne wanda Allah ya shiryar da shi wanda Allah ya kaddara dama zai samu rabo na shiriya wannan shi ke shiriwa ba ilimi bane Allah ka dora mu akan tafarki na gaskiya ba yawan karatu bane in ji Allah subhanahu wataala man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye wanda shi da shirye ba wanda yayi ilimi shi da shirye ba la wa man yudlil fa ulai hum kafirun wanda ko Allah ya fada su waɗannan su ne masu hasara ولقد ذرأنا لجهنم لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس lallai hakika mun halicci da yawa daga cikin mutane da aljanu kasiran min aljinni wal ins hakika mun halicci da yawa cikin aljanu da mutane halittan da muka yi asali mun yi ne kawai saboda wutar jahannama nasallallahu alaihi wasallam wal afiya wa laqad zara'na li jahannama kasiran min aljinni wal ins da yawa daga cikin aljanu da mutane asali mun halicce su ne dan kawai su zama makamashin jahannama Allah ka saba mu bai da Allah yake ga alamun lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su iya fahimtar gaskiya da waɗannan zukata walahum a'yunu suna da idanu la yubsiruna biha ba su iya ganin gaskiya da waɗannan idanu ولهم آذان سنة لكنوة لا يسمعون بها باطئية كثيرة لولا كنوة أولئك كالأنعام ولا نسمن دبوبين الله يجبان كي بهكبا هم أضل سلف ما دبا بشبا أولئك هم الغافلون ولا نسوني كعفلنو ربكننو saboda haka ba maganar ilimi bane aiki da ilimi shi ke daga bawa don ka samu ilimi ba komai bane ilimi kadai ba shirya bace aiki da wannan ilimi shine albarkan wannan ilimi akwai dalilin saukan wannan waɗannan ayoyi da muka karanta wanda malaman tafsiri sun yi sabani a kai in ka duba al-jami'u li ahkam al-qur'an na al-imam al-qurtubi mujallad da bakwai shafi na ɗari biyu da tamanin da shida abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas waɗannan sahabbai ne daga cikin sahabban manzon allah labari ya tabbata daga waɗannan sahabbai suna cewa Allah ya buga misalin wani mutum ne da waɗannan ayoyi wanda ake karanta Bal'am bin Babura min bani Isra'il fi zamani Musa alaihi salam wannan mutumin ya yi zamani da Annabi Musa alaihi salam yana cikin bani Isra'il wannan kauli zaki wannan yana cikin tafsirin al-Imam Qurtubi al-Imam Qurtubi yace wa huwa al-qawl al-ashhar wa alayhi al-akthar wanda akasari malaman tafsiri abin suke daukan waɗannan ayoyin Allah yana magana ne akan wani mutum wannan mutumin sunansa Bal'am bin Bahura ya yi zamani da Annabi Musa alaihi salam al-aksar galibin malaman tafsiri suna tafiya akan wannan fahimta haka ma ya tabbata tafsirin Ibn Kathir a mujallad 357 Ibn Kathir yake ammal mashhur ammal mashhur fi sabab nuzul hadhihi al-ayat al-karima bayani da ya fi shahara game da dalilin da ya sa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wato wannan aya da Allah madaukake yake magana akan mutumin da Allah ya ba shi ilimi ya ba shi ilimin ayoyi yake aiki da wannan ilimi waye wannan mutumin fa inna ma huwa rajulun min al-mutaqaddimin fi zamani bani isra'il yana daga cikin mutanen da mutanen da suka yi zamani a da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato zamanin banu Isra'il ibn Kathir yake kamar kana ibn Mas'ud wa ghayruhu min salaf wanda ya tabbata Abdullah bin Mas'ud ya fassara haka haka ma an samu wasu daga cikin magabata na kwarai kamar Abdullah bin Abbas har ma daga cikin tabi'a waɗanda suke cewa lallai dalilin wannan mutumi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan haka nan a littafin tarihi na ibnu kafir da ake kira al-bidaya wa nihaya mujallal na farko shafin dari uku yace wa qad zakarna qissatahu fi tafsir mun bayyana labarin shi wannan mutum bal'am bin ba'ura a littafin tafsir wa annahu kana fi ma qala ibnu abbas labarin yana da asali daga abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa gairu da ma waninsa shi wannan mutumin da ke cikin banu Isra'il Bal'am ya alamu isma al'azam ibn kafir ya ce Allah ya sanar da shi suna mafi girma wanda ya tabbata daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala akwai suna mafi girma wanda idan an roki Allah yana amsawa wannan babu shakka ya zo cikin hadisai ingantattu daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi Allah ya sanar da shi al-ismul a'zam babban suna wanda idan aka roki Allah da shi Allah yana biya ma bayi bukata wa anna qawmuhu fa'aluhu an yadu ala Musa wa qawmihi mutanansa suka nemi far'an bin ba'ura tunda mujabu da'awa an Allah yana amsa addu'ansa to yayi addu'a ga Annabi Musa da mutanansa yayi addu'a Allah ya hallaka Annabi Musa alaihi salam Allah ya hallaka bani Isra'il wanda ke tare da Annabi Musa wannan ya zo kamar da Ibn Kathir yake faɗa labarin ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas labarin ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud wanda hadisin yana cikin majma'u da sawa'i na al-Imam al-Haythami a mujallad na bakwai shafi na 28 ya ruwaito hadisi isnadin sa zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud wanda yake tabbatar da Abdullahi bin Mas'ud ya ba da labarin Bal'am bin Ba'ura in ka duba littafin tafsiri zaka ga babu shakka akwai dai tabbaci kamar yadda waɗannan manyan masana suke faɗa cewa labarin yana da tabbaci daga bakin sahabbai to amma in ka duba da kamar tafsiri zaka ga shi wannan mutumin da ake kira Bal'am bin Baqura an samu sabani game da sunansa shi kansa yadda ya zo a cikin labarai da ainihin labarin kansa zaka samu daban-daban ya taho da ya taho da sifofi daban-daban da kuma wurin da malamin ya yi zamaninsa shin a yaman ne a a can a kasar filistin ne tare da annabi musa alaihi salam asalinsa banu isra'il ne ko ko yana cikin kan'aniyun duk wannan an samu sabani game da labarin saboda haka ya zama labarin ba shi da tabbaci guda daya amma dai malaman tafsiri suna cewa hakikatan labarin ya taho daga bakin abdullahi bin abbas da kuma an wato abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda akwai sabani game da labarin shi kansa malamin wanda daga sunan ma za ka tarar wani littafi a ce maka bal'amu bin ba'ura wani littafi a ce bal'amu bin ba'ura wani littafi a ce bil'amu bin ba'ira wani littafi a ce bal'amu bin ba'ura in ka duba tafsirin al-imam al-bagawi mujallal na shafi ɗari uku da ɗaya tafsirin al-imam samari mujallal na goma sha uku shafi ɗari biyu da hamsin da uku fatkul bari da ibn hajar الأفقلاني عندما يجي شرح كتاب الطب نا صحيح البخاري باب ما يذكر في الطاعون مجلد نقوم شرح نا دليل ثمانين دو ولتبين دا يوا sun taho da labarin bil'am bin ba'ura amma labarin ba shi da siffa guda ba shi da asali guda sunan ba ba ɗaya ba za ka samu akwai bambanci daga wannan labari zuwa ga wancan to amma lallai ana cewa yana ne da asali daga bakin sahabi saboda haka yasa kaga da dama da kuma tafsiri sun saka waɗannan labarin kamar misali Ibn Hajar inda ya kawo labarin wanda al-Imam Tabari ya ruwaito min tarihi Sulaiman al-Taymi Sulaiman al-Taymi yana daga cikin kananan tabi'ai kaga isnadin yana da kyau anna rajulan qala kana yuqalu lahu bal'am an taba yin wani mutum da ake kiransa bal'am bin ba'ura kana mujabar da'awa wannan mutumin ya kasance Allah yana amsan addu'ansa wa anna Musa aqbala fi bani Isra'il yuridu yuridu al-ardh allati fiha bar'an wannan wata fuska ce na labari ana da wata rana sai da Annabi Musa da shi da jama'ar sa bani Isra'il sun doshi garin Bal'an fa aka hukamu idan an ce sun doshi garin ba mamaki da yaki tunda Allah ya shar'anta shi tun zaman Annabi Musa alaihi salam saboda haka sai jama'an garin mutanen Bal'am suka zo gurin sa suka ce udu Allah alaihi ka roka mana Allah ya hallaka waɗannan mutane da za su zo garin nan wannan ya nuna cewa kaga ba baya cikin Bani Isra'il a wannan labarin فقال سيدي حتى أوامر ربي سينا نيمي أمرني الله مهلكينا إذا الله يا من أمرني to ina yin addu'a kan su Allah zai amsa kuma zai mana maganin su fa wa amara bi du'a alaihim don haka sai ya nemi umarnin Allah yana game da addu'a akan annabi Musa da banu Isra'ila ya nemi umarnin Allah kafin ya buɗe bakin yayi addu'a domin da zaran ya buɗe bakin Allah zai karba da zarar ya ce Allah ka mana kaza Allah zai karba shi ake nufi da mujabu da'awa to amma kafin ya roƙa bari ya nemi izinin Allah saboda bai san gaibi ba waɗannan mutane da aka ce ya musu addu'a mutanen bare ne ko mutanen banza kaga ya nuna cewa shi mutumin musulmi ne babban mutum ne mai addini ya samu karatu amma ni jama'ar sa daban da jama'ar Annabi Musa alaihi salam a wannan labari ne dan labarin suna da yawa jama'ar sa daban da jama'ar Banu Isra'il kabilar sa daban garin su daban ana na Annabi Musa alaihi salam ya dauki garin na da shi da Banu Isra'il saboda haka mutanen gari da hankalin su ya tashi suka zo wurin sa ka roƙa mana Allah ya mana maganin mutanen da zuri ba za mu iya yakan su ba to sai ce kafin ya addu'a bari na yi umarnin Allah wa mara fi du'a ya alaihim ya nemi umarnin Allah game da addu'a akan annabi Musa da jama'arsa wa qila lahu sai aka ce mar la tad'u alaihim kada kai addu'a akan wadannan mutanen da za su zo garin nan kaga Allah ya ya hana shi kada kai addu'a akan wadannan mutanen da za su zo garin nan fa innahum ibadi saboda kuwa bayina ne ji Allah wa fihim nabiyyuhum kuma cikin su akwai annabin Allah wato akwai annabi Musa alaihi salam saboda kar ka yi addu'a akan ku zai zama kana addu'a ne akan mutanen kwarai to shi an riga an ba shi umarni daga Allah sun maraga yan uwan ka dawo gare shi to ya batun addu'a game da waɗannan mutane fa qalu du alaihim ka roƙa mana Allah ya halaka waɗannan mutane fa qalu sai shi ga musu gaskiya kaga ya fara kake ba kace musu haka wa mira sai na nemi sai na nemi umarnin Allah kuma Allah ya riga ya bashi umarni amma da yake ransa ya karkata ma wani gefe sai zama wannan umarnin ba zai bai dauke shi ba ya sake neman izinin Allah falam ya tur ilayhi shay falam ya tur ilayhi shay ya zama babu wani abin da Allah ya ce masa babu wata alama da Allah ya masa tunda ya riga ya bashi amsa da farko Allah ya gaya mana kada kai addu'a mara kyau akan waɗannan mutane saboda bayina ne cikin su akwai annabin Allah babban annabi kada kai addu'a akan tunda an masa ishara an nuna markaro na farko ai ya isa ya gane to amma da ke akwai abin da zuciyarsa ta karkata sai ya zama wancan umarnin da aka masa na farko ya ke dauka ya sake neman izini kana isa kamar istikara kamar neman zaɓin Allah ya zama babu wata alama da ta zo gare shi fa qala sai ce kadwa marku falam yahur ilayhi shay na riga na yi neman zaɓin nan ga abin da aka nuna min karo na farko to karo na biyu shine suka ce laukari harabu ka an tabuwa alaihim lana haka ai da ake Allah baya son a yayi ayi addu'a mara kyau akan wadannan mutane da zai to fili ya halaka tun da bai halaka ba ka ce kayi kayi karo na biyu ba ce ma komi ba karo na uku ba ce ma komi ba wannan yana nuna cewa Allah ya yi take fa akaga ya rubu alaihi saboda ka shi wannan malami ya kama addu'a mara kyau akan banu Isra'il da Annabi Musa alaihi salam sai zama fa idza da'a alaihi idan yayi addu'a Allah ka saukar da bala'i akan maimakon ya ce banu Isra'il sai harshen ya murde sai ce akan mutane na wato sai harshen ya murde sai addu'an ta dawo kansa da jama'a shi maimakon addu'an ta tabbata ga Annabi Musa alaihi salam jara ala lisanihi du'a wa ala qawlihi sai zama addu'ar sai ta canza sai zama tana jawo bala'i ne ga jama'arsa fada'a alaihi fa fara yajri ala lisanihi ma yadri kuma yana yi suna ji yana yi mutanen suna ji bayan kalima ala qawlihi falamu wa ala zalika sai mu suka ce kai da muka ce ka roka mana halaka da wannan mutane kana roka mana mu ne halaka sai ce muku gaskiyar magana harshe na ne ya yi iya yi addu'an da nake so in yi idan na roƙi halakar da waɗancan bayan Allah sai harshen ya canza ya dawo da lamirin a kan ba wai ni ba ne ni ina so in yi amma ya gagara a labarin ana cewa saboda mutanen sun tara mar dukiya kyaututtuka da yawa saboda kawai hanyar da za su tsira daga alaihi musa alaihi salam da jama'arsa wato shi ne kawai ta addu'ar wannan malami sai ce don haka maganar maganar addu'a ta ta yi tasiri a daina ma tunaninta tun daga abin da ke faruwa na yi na yi abin ya gagara sai dai ba zuku kuma za ma fiye halaku idan kuna son waɗannan mutane su halaka ne to bari zan muku share abin da za ku me kaga ya kamata mu yi arsilun da ta aje askari da ku tura mata ku tura mata inda suka yi sansani wa murruhum Allah yamtani'na min ahadi ku gaya ma waɗannan mata duk wani mutum daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam da banu Isra'il wanda ya nemi zina da su kada su ki fa asa an yasmu akwai tamani idan matan suka zo kyawawa suka gamsu za su yi zina yace to da zarar sun yi zina su magana ka gani fa yahliku za su halaka fa kana liman kharaja bintul maliki daga cikin waɗanda suka fita daga waɗannan mata akwai sarkin gari fa arada ra'su ba'd al-asbab ya zama jagora daga cikin gidaje wato na jikokin banu Isra'il wato kabilun banu Isra'il ya zama jagora na kabila guda daga cikin kabilun banu Isra'il ya samu ya yi lalata da kyar sarkin waɗannan mutane wa akbarha bi makani fa makanatu li nafsiha suna yin wannan zinan mutane alaihi musa alaihi salam fa waqa'a fi bani isra'ila tawhum sai Allah ya saukar da annoba akan bani isra'ila wa ma ta minhum sab'una alfan fi yawmin a rana guda Allah ya halaka mutum dubu saba'in a rana guda Allah ya halaka mutum dubu saba'in wato ya halaka su da annoba saboda me saboda su saba kaga saboda zunubin da suka aikata Allah ya turo halaka akan su waye mutu jagora wancan shedanin malami shi ne wanda ya ba su shawara ga abin da za su yi da zarar sun yi za su jawo mutum su fushin Allah na haka ba su ma bukatar wata addu'a saboda haka da ya ba su wannan shawara suka bi ta sai halaka ta zo kan mulisa shi ne Allah ya ba da misali da shi wannan mutum ya cikin alƙur'ani wannan suka guda ce dan labarin ya zo da fuskoki da yawa amma duk waɗanda suka ba da labarin nan ta kowace fuska babu wani malami babu wani sahabi da ya danganta labarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta Abdullah bin Abbas hatta Abdullah bin Mas'ud wanda suka rawaito labarin Bal'am bin Ba'ura babu ɗayan su da yace manzon Allah shi ya karantar da labarin Bal'am bin Ba'ura a game da annoba wannan babu shakka gaskiya ne annoba asalinta daga bani Isra'ila asalin annoba daga banu Isra'ila wannan ya tabbata daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Sa'd bin Malik wato Abu Sa'id al-Khudri akwai hadisin Usama bin Zaid akwai hadisin Khudri bin Thabit akwai hadisin sahabbai da dama wanda suka ba da labari hadisai ingantattu daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam misali wata riwaya manzon Allah yana cewa aqaun rijzun azab azabun usiba bihi man kana qabla annoba wata azaba ce wacce Allah ya saukarta ya saukar da ita ga magabata ita annoba da kake gani wata azaba ce da Allah ya saukar da ita a cikin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hadisin yana sahihu jami'i sabir hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da arba'in da takwas akwai hadisin a sahihu bukhari sahihu muslim misali a sahihu bukhari hadisin usama annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani min bani isra'il annabi sallallahu alaihi wasallam yace annoba azaba ce da musamman Allah ya aiko ta ga wata jama'a cikin bani isra'il ya tsara yiwa kai tambaya a yau me yasa ake cewa a zamanin da mutum zai shekara dubu har ma fiye yana da rai babu zazzabi ne ba malaria da ke da ita ne babu cututtuka ne domin a yanzu akwai zai zama da wuya ka shekara ma baka samu ciwo ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa mana cikin hadisin Musawu bin Zaid yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha al-waj'a aw taqma kun ga rashin lafiyar nan kun ga zazzabi da sauransu yana daga azabar da Allah ya saukar wa al'ummomi magabata don haka mutanen farko ba su da waɗannan cututtuka duniyar zaune take lafiya kalau sai kai shekara da shekaru ba ka da damu dalilin da ya sa Allah ya saukar da waɗannan kwayayyakin cututtuka na annoba da sauransu bayan da makamantansu Allah ya saukar ne saboda ya hallaka wasu waɗanda suka saba mar a lokaci guda don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake waɗanda aka fara sawa sune banu isra'ila manzo Allah ya faɗa cikin wata wani hadisi yana nuna ba banu isra'ila ne farko ba yana nuna ba'dhu al-umami qablahu yakan ce wasu al'ummomi da suka gabace ku don haka tana yiwuwa annoba Allah ya saka da ita kafin ma zamanin banu isra'ila da idan aka ce banu isra'ila ana nufin zuriyar annabi yaqub alaihi salam wanda sun taho ne bayan zamanin annabi ibrahim alaihi salam saboda shi kansa annabi yaqub jika ne ga annabi ibrahim alaihi salam to kafin zamanin annabi ibrahim din ma ai an samu al'ummomi na mutane da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cututtuka da kuke gani da annoba waɗannan cututtukan Allah ya saukar da su ne ga al'ummomi na farko asali ba dan ku bane summa baqiya ba'd bil ard to sai aka samu ragowar wannan annobar a duniya idan aka samu kwayar virus guda ɗaya ta rage Allah yana iya renon ta har tsawon shekaru shine manzo Allah ke cewa fa yadhabul marra wa ya'ti ukhra wani lokaci kaga annoba ta ji wani lokaci kaga annoba ta zo to wannan raguwa ce ta azabar da Allah ya halaka mutanen farko amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce saboda sharrin da bal'an bin baqura ya tsara shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan annoban Allah tabaraka wa ta'ala bai faɗi haka ba a cikin littafin sa haka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba don haka in ka duba da tafan tafsiri zaka ga bayani daban-daban wasu malamai suna kawo wannan labari na bal'an bin baqura kuma su tabbatar da shi a fassara waɗannan ayoyi wasu malaman suna kin kawo labarin bal'am bin bahura daga cikin su akwai muhammad muhammad tahir bin ashur tafsirin at-tahrir wa at-tanwir mujallad goma sha biyu da ɗaya saba'in da yace zahaba kathirun min al-mufassirin malaman tafsiri da yawa sun tafi ila annaha nazar fi rajulin min al-kan'aniyyin ai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ne saboda wani mutum daga cikin kabilar kan'aniyawa wa kana fi zamanin Musa alaihi salam ya kasance zamanin annabi Musa wannan riwaya guda kenan don wata riwaya ana cewa shi kansa Bal'am bin Ba'ura yana ma cikin banu Isra'il wata riwaya ce yana cikin kan'aniyun wanda ake kiransa Bal'am bin Ba'ura wa zakaru fil ibn ashur yace malaman tafsiri suna ba ba da labarin wannan mutumin fa khalasuha wa gayyaruha wa ikhtalafu fiha ya zama akwai sabani hatta ta wajen labarin wa zalika mazkurun fi sifr al-adad min at-taurati ko babu shakka labarin yana littafin at-taura wato labarin yana nan a bible wannan labarin yana nan a bible yadda zuwa bible sunansa bal'am kamar yadda ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirin sa tahrir wa tanwir gaskiya ne labarin Bal'am bin Ba'ur yana da littafin wato Bible yana tsohon alkawari littafin lambar shi ne ake nufi da sifar ma'adad littafin lambar sura ta 22 da sura ta 23 da sura ta 24 kamar sura ta 22 tun daga aya ta farko zuwa 30 akwai labari shi wannan malami da ake karanta Bal'am bin Ba'ur kaga ya zama kenan labarin yake daga Bible aka ciro shi aka sa a cikin tafsirin Al-Qur'ani saboda haka sai malamin yake fala yanbati an iltifatu ila hadha al-qawl don haka bai ma dace a waiwaya a kalli wannan labarin ba lifsirabihi wa ikhtilafihi saboda labarin ya zo da sabani daban-daban ya zo da ta sunan ma malamin an samu bambanci garin da malamin ya zamani an samu an samu sabani kabilar da malamin ya fito an samu sabani kasar da malamin ya fito an samu sabani jama'ar da malamin ya fito cikin an samu sabani saboda kai ce tunda ba shi da asali daga manzon Allah bai ma dace a ciro wannan labari ba musamman tunda ya kasance yana cikin Bible a ɗauko shi a sa a cikin Alƙur'ani sai zama kamar yadda Ibn Ashur ya faɗa haka shi ma a shek Muhammad Abda ya faɗa a tafsirin sa Manar tafsirun Manar mujallal na karshe da gari guda 40 yace bai dace a dauko wannan labari ba domin asalin sa yana cikin Bible sayyid kutu shi ma haka ya faɗa a tafsirin sa fi zilalul Qur'an yana cewa wa turwa bi tafsil tawil ana ba da labari wato labari ya zo da sifofi daban-daban kuma labarin yana da tsawo isbata injirabihi wal iyarihi ala nahwi لا يأمن الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة المنسوسة في كتب التفاسير وانت ظاهري إن كان تترو لاباري ذاك جاني labarin yana daga cikin labarai da aka ciro daga littafin banu Isra'il aka sa shi a littafin Allah tabaraka wa ta'ala shine al-Qur'ani wato daga ina aka ciro wannan labari daga littafin ahlul kitab don haka yasa malami yake cewa labari yana cikin isra'iliya an yakuna wahida minha wala yatma'innu ala al-aqal li kulli tafasilati لكل تفصيلات التي ورد فيها ثم إن في هذه الروايات من الاختلاط والافتراق ما يدعو إلى زيادة الحذر مسمى كنت لابار بيتبت أتفا ولا ديبا كنت لابار بيتبت أتفا ولا ديبا to nisantar da shi ya fi dacewa saboda haka anan muna da abin lura kamar guda uku na ɗaya wannan kissa in dai ana maganar labarin bal'amu bin ba'ur tabbas labarin banu isra'ila babu ko shakka labari da aka ɗauko daga littafin banu isra'ila yana cikin bible tabbas duk wanda ya karanta bible zai gani to me yasa aka samu sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi ko da irin wannan labari dan babu shakka labari ya tabbata Abdullah bin Abbas ya yi fassara da da labarin Bal'am bin Ba'ur haka nan Abdullah bin Mas'ud shi ma ya tabbata da labarin Bal'am bin Ba'ur to ya aka yi suka tabbatar da labari gashi kuma bai da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. malamai suna cewa saboda ne saboda labarin bal'am akwai tsawatarwa akwai nasiha akwai gargaɗi ga malamai tunda labarin yana da yana ɗauke da darasi na karantarwa na tsoratarwa cewa malami yana iya lalacewa komai yawan iliminsa komai darajar da ya samu to irin wannan labari tun da bai saba ma yanda alqur'ani ya faɗa ba saboda alqur'ani ba ya karanta da mu haka ai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana magana game da hadarin bin son rai a cikin alqur'ani a wurare da yawa misali a suratul furqan aya 43 ara'aita man ittaqa ilaha hawahu
فمن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun kaga ai cikin alqur'ani Allah ya tabbatar mana hadarin bin saurare wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu ko kaga wanda ya riki son ransa shine abin bautansa Allah ke tambayar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afa anta takunu alaihi wakila kana ganin zaka iya wakilta game da imanin wannan mutumin shiriyar wannan mutumin am tahsabu an aktharum yasma'una aw yaqilun ko kana tsammani da yawa waɗanda ke jin son rayukan su suna ji ko suna hankalta in hum illa kal alan Allah ya ce bal hum abun sabila sun ma ta dabbobi bacewa ta kai kaga Allah ya tabbatar mana son rai yana da hadari son rai yana da hadari to idan aka samu labari daga wajen wani Isra'il wanda ke ƙarfafa abinda Allah ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani an ɗauki wannan labari ai ba laifi bane musamman ma a suratul qasas aya 23 nan ma Allah madaukaki ya mana magana game da hadarin son rai a fara'aita man ittakhadha ilaha hawa
فمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ko kaga wanda ya riki son ranka son zuciyanka shine abin bautansa wa aballahu Allahu ala ilmi don haka Allah ya fatar da shi akan ilimi ba jahilci ba kaga shi wannan magana ne akan fatan malami mutumin da Allah ya ba shi ilimi bai yi amfani da shi ba saboda ne saboda bin son rai saboda ka ka sama ala sam'ihi wa qalbihi ja'ala ala basarihi gishawa kunnan an rufe idon an rufe zuciyar an toshe fa man yahdihi min ba'dillah wa zai iya shirye da wannan in ba Allah ba a fara ta baka mishi ba ku suna kaga alqur'ani ya tabbatar mana in mutum ya koma bin son rai to shiriwar ta tana da wahala sai dai fa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kuma sai ka dawo ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya mana daga cikin waɗanda Allah zai kunyata su a kiyama akwai malami malami yana cikin waɗanda Allah zai fallashe su ya kunyata su Allah ka saba mu bane hadisin Anas Usama bin Zaid wanda yana sahihu Bukhari yana sahihu Muslim sahihu Muslim kitabu Zuhdi war Raqa'iq hadisi na dubu biyu da ɗari tara da tamanin da tara wanda Usama bin Zaid yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yu'ta bir rajul yawm al-qiyama za a zo da mutum a ranar kiyama fa yusqa fil nar a jefa shi a wuta fa kandal fa kandaliku a katabu bakri tumbinsa da kayan cikinsa za su fito wato zai zai zai zai fitar da su fa yaduru biha kama yaduru himar ra'a. zai zama wannan malami yana zagayawa a wuta yana jan hanjin cikinsa kamar yadda kasan jaki yake wato yake wanda aka sama kaka ko yana ana amfani da shi wajen nika yadda ka san wannan jaki yake zagaya inda aka daure shi haka wannan malami yake zagayawa cikin wuta ga kayan cikinsa suna zube Allah ka kare saboda ka yasa yan wuta za su yattabi ilayhi ahlun nar fa yaquluna ya fulan malaka ya aka yi malam alam ka kun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ke mana wa'azi ba a duniya ayi kaza mai kyau a bar mara kyau kace ba da kwarai kad kuntu amuru bil ma'ruf wa na'ati duk abin da nake ku ni ba da yi wa anha 'anil munkar wa ati abin da nake kar ku ni kuma ina yi wannan kaga ya nuna maka cewa bin son rai ga malami abu mai haɗari yana daga cikin ma'azin da yasa Allah ya la'anci banu Isra'il me yasa Allah ya la'ance su saboda suna da ilimi sun take sani yadda Allah ya faɗa mana cikin suratul Ma'ida lu'ina allazina kafaru min bani
Isra'il ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإلى الذين كفروا من بني إسرائيل ألا أنت ولن لسك كافرك daga cikin bani Isra'il ala lisani Dawud da Isa ibn Maryam a bisa harshen annabi Dawud da kuma annabi Isa alaihi salam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون me yasa aka la'ance su zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda suna saba ma Allah suna ketare dokokin Allah la yatanahawna an munkarin ba sa barin abu mara kyau fa'alu sai su aikata labisa ma kanu yaf'alu don haka mutumin da zai saba ma Allah da ilimi wannan mutumin babu shakka akwai wata azaba wacce take jiransa sai dai idan ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansa nas'alullah sabata ala haqqi hatta nalqahu wato in ka ce ya akai sahabi yayi riko da labarin Bal'amu bin Ba'ura sai a ce saboda labarin akwai wa'azi a ciki labarin akwai wa'azi a ciki sannan kuma ai ya tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir bin Abdullah wanda manzo Allah yana ce yake cewa ta haddasu an bani Isra'il ku ba da labarin bani Isra'il al-hadith ya faɗa masa rabbai manzo Allah ya ce masa rabbai ku rika ba da labarin bani Isra'il fa innahu kana fihi awajib saboda akwai abubuwan mamaki da suka auku tare da bani Isra'il ku rika ba da labari kaga manzo Allah ya masa sahabbai izini hadithin al-Imam Ibn Abi Shayba al-Musnad al-Imam Ahmad kitab az-Zuhdi da sauran hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari tara da ishirin da shida wannan ya nuna cewa manzon Allah ya masa habbansa izini su rika ba da labarin banu Isra'il kuma akwai riwaya ta Abdullahi bin Amr wanda tana cikin sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ballighu anni wa law aya ku isar min da sakon da na zo da shi ko da aya ɗaya ce saboda haka yasa ba a rena aiki na da'awa duk abin da musulmi yake aikatawa saboda taimakon yaduwar musulunci ana fatan zai samu lada a kai da wanda ke fita bayan gari ya je wa'azi da wanda baya fita bayan gari ya je wa'azi akwai wani abin da shi kuma yake yi na taimakawa addinin Allah kowa yana da rabo wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi abin da mun ya faɗa ballighu anni ku dai isar min wannan sako na musulunci ya zama akwai taimako da kake wa addinin Allah imma da dukiyarka imma da ranka imma da harshenka jikinka kada ka zauna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku isar min sakon nan na Allah ko da aya ne sai manzo Allah yake wa hadithu an bani isra'ila wala haraj manzo Allah yake ku ba da labari game da bani isra'ila babu laifi kaji abin da manzo Allah yake babu laifi sai yake amma waman kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minna wannan yana sahihul bukhari manzo Allah yake wanda ya min ƙarya da gangan to ya tana da wurin zaman sa a cikin wuta tun ma bai mutu ba kaga annabi ya mai izini sahabbai izini kuna da damar ku ba da labarin bani Isra'il wala harak babu laifi amma kada wani ya jingina labarin gare sai wanda ni na bada Allah ya samu gani kar ka yadda ka ɗauko labari a Bible ka saka a Qur'ani ka jingina wannan labari ga manzon Allah ba kuma mutum sani idan annabi ya bada labari saboda akwai labarin da manzon Allah ya bada ingantattu na bani Isra'il suna nan da yawa in kana karanta littafin sai akwai hadisai da dama wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin bani Isra'il to idan manzon Allah da kansa ya bada labarin bani Isra'il sai ka jingina labarin gare shi idan ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya ba da labari to annabi ya baka damar ka ba kana iya ba da labarin bani Isra'il amma kada ka jingina wannan labari gare shi to tunda manzo Allah ya gaya masa abai ya ce musu wala haraj kaga ba abin mamaki bane dan an ce maka Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud sun ba da labari bil amil ba'ura amma da suka bayar tambayar da zamu yi shine sun ce annabi ya ce ba su faɗa ba sun magana ta gari kaga sun kubuta akwai ka'idoji guda uku wanda ya kamata mu sani game da labarin bazo Isra'ila ka'idoji guda uku waɗannan ka'idoji guda uku Muhammadu Aminu Shankiti ya yi bayanin su a tafsirin sa abuwa bayan tafsirin suratul kahfi yana fassara aya ta 68 أبواب البيان سورة الكهف آية 68 wato mujallar da shafin dari biyu da uku yake wa min al-ma'lum abu ne sananne anna ma yurwa an bani isra'ila min al-akhbari ma'rufati bil isra'iliyya lahu salatu halat abu ne sananne cewa labarai da ake bayarwa a jingina ga banu isra'ila suna zuwa kashi uku labarin banu isra'ila kashi uku ne fi wahidatin minha yajibu tasdiqu labari ɗaya daga cikin ukun nan dole ne ka gaskanta ko da labarin an ce maka na Isra'il in ka ji wannan labari dole ka gaskanta wannan labari kenan wa hiya ma idza dalla al-kitabu aw sunna as-sabita ala sidqihi ya zama hujja ta alqur'ani ta tabbatar da shi hujja ta hadisin manzon Allah ta tabbatar da shi to idan aka ce ga labari a cikin bible ga irinsa ya tabbata daga bakin manzon Allah saboda maganar ta zo a Bible sai ka kare ta na manzon Allah haramun idan har ya zama labari ya zo a Bible daga cikin littafin Bani Isra'il har aka samu manzon Allah ya tabbatar da wannan labari ko aka samu ayar Al-Qur'ani wacce ta tabbatar da wannan labari Muhammadu Amin Shakiti ya ce dole ka gaskanta wannan labari kana gaskanta labarin saboda me saboda gaskantawar ayar Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan guda cikin nau'i uku na labarin bani Isra'ila yace wannan dole ne ka gaskanta shi me yasa yake dole sai ka bude littafin hadisi sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ai an taba samu wani mutum cikin bani Isra'il wanda ya kashe mutane dari ba daya ya tafi neman wani malami da zai bashi fatawa ko Allah zai iya nema zai iya gafarta masa waye ke ba da labarin annabi Muhammad kuma yana magana ne akan banu Isra'il wajibi ne ka gaskata labarin saboda manzon Allah shi ya bada haka kuma labari in yazo cikin alqur'ani game da banu Isra'il dole ne ka gaskata labari idan yazo a cikin bible ya dace da na alqur'ani da sunnar manzon Allah sai ka gaskata yace dole ne wa fi wahidatin yajibu takzib sannan ɗaya daga cikin nau'i uku na labarin banu Isra'il dole ka kayyata kaga wannan ya ce dole ka gaskanta sannan na biyu idan labari ya zo daga littafin banu isra'il dole ka karyata ya za a yi ka kare ta wa hiya ma idza dalla alquran aw sunna aidan ala kadbi ya zama an samu labari a cikin bible da aka dubi alqur'ani sai aka ga alqur'ani ya kare ta labari ko da aka dubi hadisan manzon Allah sai aka karar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare ta labari wannan labari da ya taho daga cikin littafin su wajibi ne ga musulmi ya kare ta shi yace wa fi salika na uku ba la yajuzu takdhibu wa la tasdiqu ba daidai bane ka karyata kuma ba daidai bane ka gaskanta shine nau'i na uku na labarin bani Isra'il wani irin labari ne bai kamata musulmi ya gaskanta ba kuma bai kamata ya karyata ba وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذب shine labarin da an samu cikin bayan amma babu hujjar alkur'ani akan labarin ƙarya ne babu hujjar hadisin manzon Allah akan labarin ƙarya ne to wannan labarin sai ka kyale shi yanda yake kar ka gaskanta kada ka ƙaryata saboda ne tana yiwuwa gaskiya ne tunda ne dalilin da zai sa a gaskanta abu shine samun hujjar aya ta alkur'ani ko hadisin manzon Allah ba a samu ba kaga anan ba za ka gaskanta ba sannan ko ba za ka ƙaryata ba tunda babu dalilin da yake nuna cewa ƙarya ne wannan dalili yasa Muhammad Al-Amin Shakiti mai littafin Abuwa'ul Bayan da ya bayyana waɗannan dalilai in ka duba tafsirinsa sai ya kawo labarin Bal'am bin Baru me yasa saboda shi bai gaskantawa shi bai karyatawa labarin ya zo ne a Bible amma ayar Al-Qur'ani ba ta karyata shi ba duka tsarin labarin ne ya zo da inda Al-Qur'ani ke karyatawa ba saboda haka yasa wasu malamai sun kisa labarin wasu kuma sun sa sun sa saboda me saboda ai alqur'ani bai kayyata abinda labarin yake karanta da mu alqur'ani ya karfafa ma abinda labarin Bal'am bin Bakura yake tabbatarwa abu na biyu wanda ya kamata mu sani shi malamai suka sa wannan labari a matsayin dalilin saukar aya kuma da yawa mutane suka yi irin wannan sai a ce me ya sababu nuzul aya ta kaza to ba daidai bane kai ka ce dalilin saukar waɗannan ayoyi shine labarin zama'an bil babu abin da yasa aka ce ba daidai bane saboda idan ka ce dalilin sauka ana nufin lokacin da abin ya auku shine Allah ya saukar shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi saboda abu ya auku alhali kuma wannan abin labarin bar'an bil babu labari ne da ya auku ɗarurrukan shekaru kafin ma haihuwar manzon Allah shekaru masu ɗimbin yawa abin ya riga ya auku tun zamanin Annabi Musa to ya za a yi a ce shi ne sababin saukar aya ta Alƙur'ani la saboda ka cewa sababu nuzulin aya bai dace ba don ba shi da alaka da ainihin zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na uku wanda shine na karshe shine sai mu yi tambaya me ya fassara ingantacciya na waɗannan ayoyi da muka karanta ingantacciyar fassara game da waɗannan ayoyi ita ce babu wani mutum guda da Allah yake nufi Allah yana bayani ne game da haɗarin duk wani malami da ya ji son ransa shikenan duk wani malami da zama ya koma jin son rai Allah yana magana da shi saboda haka ko da Allah tabaraka wa ta'ala yake wasu alaihim naba allazi naba allazi ai da ce maka ga mutum ba tunda Allah bai ayyana ba yana gwada cewa kowa yana iya hawa wannan gurbi Allah ya samu gadi tunda Allah yana son ya faɗa da ya faɗa mana watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha sai zama kamar siffa ce ake bayani na wasu malamai waɗanda suke bacewa a bayan dacin Allah ya ba su shiryarsa Allah ka tare wannan dalilin yasa duk malaman sunna idan za su yi misali da haka yin jin son rai suka sako labarin waɗannan ayoyi da suka zo cikin suratul araf yana daga cikin dalilai da malaman sunna suke cewa wato karama ba ta nuna karɓuwar bawa wajen Allah abin da shi mutum yana iya zama waliyin Allah sannan gobe ya zama makiyin Allah waɗannan ayoyi suna karanta da wannan kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallad goma sha biyu shafi ɗari uku da goma sha tara ka dubi yadda labarin nan ya zo mana wasu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka ba ku labarin mutumin da muka ba shi ayoyinmu fansalaka minha sai ya sabu ne daga waɗannan ayoyi ya tuɗe waɗannan ayoyi ya zubar da su fa asba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin kaga Allah ya mar kyauta ya ba shi ayoyi idan aka ce ayoyi malamai suka ce mu'jiza ita ma ayar Allah ce karama ita ma ayar Allah ce wanda sun zo da wannan ma'anar cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah saboda haka yasa kake gani a labarin bal'an bin bakura har ma akan ce yakan hangi al'arshin Allah me ake nufi da yana hangan al'arshin Allah saboda ai karama ce da Allah ya bashi domin karama ayar Allah ce mu'jiza ayar Allah ce idan Allah ya ce mun bashi ayoyinmu ba mamaki karama ce don karama aya idan Allah ya ce ya bashi aya sannan daga baya zama cikin halakakku yana nuna cewa da mutumin ya samu babban matsayi a wajen Allah tabaraka wata'ala ya samu karbuwa wajen Allah ya zama cikin waliyan Allah amma daga baya Allah ya sa shi cikin makiyansa to da ka ba a yi mamaki bane yau ya zama kana kusa da Allah gobe kuma kana nesa Allah ka sani saboda kai sa ibn tabiya yake ka kifatin ladhi utiya aya fan sabaka minha bal'an bil ba'u yana tabbatar da wannan misali ibn qayyim jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in mujallal na farko shafi na 165 har zuwa 166 yayi fassara waɗannan ayoyi yace Allah ya kamanta malami idan ya bace idan malami yana jin son rai Allah ya kamanta shi da kai sai yayi magana kai ya yi magana matsaloli kamar guda goma game da halitta na kai wanda dalilin haka yasa malamai suke cewa ashaddul ayati alal ulama'i duk alqur'ani babu aya da ta fi tsanani akan malamai su kansu ayan da ta jira akan malami babu aya kuma wannan aya da take magana akan malamai babu aya da ta tsananta magana akan malamai ne da wannan don haka yasa aka samu malamin da ya rubuta littafi sunan littafin ma ashaddul ayati ala ulama'i sunan littafin ashaddul ayati ala ulama'i wata aya ce cikin alqur'ani ta fi tsanani akan malamai sai ya kawo waɗannan ayoyi sai ya rubuta littafi a kai saboda ilimin da ke cikin ilimin da ke cikin wannan ibnu qayyim jawziya yayi magana a kai yace shafaha subhanahu man atahu kitabahu Allah ya kamanta mutumin da ya ba shi littafi wa allamahu ilma Allah ya karantar da shi ilimi allazi mana abu gaira wanda ilimin nan ni'ima ce babba babu shakka ilimi ni'ima ce babba don akwai wanda Allah ya hana shi fa taraka al'amala bihi amma sai wannan malami da ya samu wannan babban ni'ima na ilimi ya ga aiki da wannan ilimi wanda ba hawa ya koma yana jin son ransa wa afara sakwa Allah ala ribahu ya fifita ya samu kushin Allah akan neman yardarsa wa duniya ku ala akhirati ya fifita ya samu duniya akan lahira wal makhluqa ala al ya fifita ya samu yardan dan adam akan yardan Allah mahalicci sai Allah ya kamanta wannan malamin ibn qayyim dubiya yace bil qalbi alladhi huwa min ahbath al hayawanat Allah ya kamanta malamin da kare wanda kare shi ne mafi kazantar dabbobi wa awqa'iha qadaran wa aqsiha nafsa sai kana neman dabba da ya zamanto imanta ba ta da ba ta da yawa ba kamar kare inji ibn qayyim jawiya yace kana neman dabban da ta zama mafi kaskanci babu kamar kare sai ya bayyana dalilai kamar guda goma yace na farko himmatu la ta'adda batnu shi kare damuwarsa gaba ɗaya cikinsa ne haka malami idan ya lalace inji ibnu qayyim tawfiya yace na biyu ashadduha sharruha wa irsa yace wa ashadduha sharruha wa irsa idan ana neman wato wanda ya fi tsananin kwaɗayi daga cikin dabbobi babu kamar kare da Allah ya tashi misalin malamin banza sai ya misali da wannan kare in ana neman dabba mai tsananin kwaɗayi babu kamar kare yace na uku ومن جنسها انه لا يمشي الا وحكمه في الارض misalin kare abin da ke mitinta maka kwaɗayin kare ya fi na kowace dabba shi kare baya iya tafiya sai hancin sa ma yana sunsunan kasa ya ce to malami idan ya lalace idon sa yana kasa baya sama saboda ka bai kallon ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala bai kallon girman Allah duba kasa yake ina zai ga abin dauka ya dauka wa yasaru hirfan wa sharra ta yake ya tashammamu wa yasaruhu kare shi ke tafiya tafiyar sama sunsunan kasa yake dan samun kwadayi banda kare akwai wata dabban da take wannan su ji ibn kayyim jawriya yace na hudu wa la yazalu yashummu duburahu duna sa'ir ajza'i in banda kare babu halittar da ke sunsunan duburan ta ita kanta kaga tsananin kwaɗayinsa ya kai ga har ma yana sha'awar abin da ke fita daga jikinsa ba ma abin da yake ba najasar sa ma yana sha'awar da yana tsoro wa idza rabaita ilayhi bi hadar yake najiyar kare shine dabban da in ka jefe shi dan ba ka son shi ka jefe shi dan ya gudu ko li li sai ya zama to raja'a ilayhi li abahu min fardi nahmatihi idan ka dauki dutse ka jefe kare saboda ka kore shi to kare sai ya bi dutsen ya dauka abinci ne to haka malami yake idan ka kori malami ka yi abin da ake cewa kora da hali idan malami ya zama to mafaɗaici yana tare da kai to bala'i ya same ka saboda ruwa da shi yana da wuya idan ma koransa kai sai ɗauka koran nan ma daɗa jawo shi a jiki ne baya ganewa kamar yadda ka san kare idan ka jefe shi baya ɗauka dutsen an jefe shi da zai ji zafi ya ɗauka dutsen ma a jiki ne ibn kayyim jawziya yace la yace la shida wa huwa min amhani alhayawanat wa ahmadha lil hawani wa arba'ati dalalat bidalaya idan ana maganar dabbobi dabban da ta fi yarda da kazanta babu kaman kare dabban da ta fi yarda da wulakanci za ka wulakanta ta kuna tare babu kaman kare wato shi bai da zuciya haka malami idan ya lalace shi ma bai da zuciya wasiyakun kabira yace mushe al-murawwiha ahabbu ilayhi min al-lahm al-tariq shi kare ka bar shi da mushi ya kuka bashi nama danye wanda aka yanka misali ka bar shi da mushi ya kuma sa kan nama wanda yake danye abin da ke karni ya sha'awa ba abin da ke karshi ba wa qudratu ahabbu ilayhi min al-harwa yace sannan wato najasa ta fi soyuwa ga kare fiye da halawa shi kare ya fi sha'awar najasa akan halawa yace na tara wani za ka fara bimai sakin sarki ne aka kallin da ake za a samu mushe guda wanda zai ishi karnuka guda gari to wannan ba zai babbar ma wannan ba sai an sai an waye gari duk suna faɗa da juna ga mushen nan maimakon su kyale a'ana to haka nan idan malamai suka lalace wajen hadama Allah ka kare wajen hadama wato sai a waye gari suna faɗa da juna akan abin da suna iya raba shi wani ibn kayyim dubiya shi ya dinka ba da waɗannan misalai saboda ka gane hikimar da ta sa Allah ya yi misali da kare wato ga malamin da ya riga ya bar gaskiya Allah ka kare mu daga wannan sifa yana cewa na goma wa min ajibi amrihi wa hirsi yana daga abin mamakin kare annahu idza ra'a za a yi annin rassa idan ya ga mutum kazani to zai dinga mar haushi saboda mai shi ya ɗauko siffa irin naki saboda shi kazani ne idan ya ga kazani kamar ba zai ta masa haushi amma idan ya ga mutum da hannu fa idza ra'a za hay'atin hasana wa qiyadin jamila wa riyaza wa fa'alahu khasmahu bil ardi da zarar ya ga mutum a kyakkyawan siffa sai ka ga kare yana kaskantar da kai gare shi me yake gwada maka yana kaskantar da kai ga wanda yake da alama na samun duniya yana wato haushi yana faɗa ga wanda yake da alama ya rasa duniya saboda haka yasa Allah tabaraka wata'ala ya misali shi wannan yana daga cikin misalan da Ibn Qayyim Jabriya ya bada a cikin littafin sa saboda hadari na bin son rai wanda a littafin Madarij Salikin mujallal na farko shafi na 449 nan ma yayi magana Ibn Qayyim Jabriya yace fa inna tiba al-hawa yaqlitu nuran akli jin son rai yana batar da hasken hankali wa yu'mi basiratal qalbi yana makantar da basira ta zuciya don haka yasa zaka ga da malami yana da basira idan ya fara jin son zuciyarsa sai ka nemi basira karasa wa yaquddu an ittiba'il haqq son zuciya yana kange mutum ya hada shi bin gaskiya wa yudillu an tariqil mustaqim ya batar da mutum ya raba shi da tafarki madalici فلا تحصل بصيرة الإبرة معه البتة sai zama ga karatu kana yi amma basira da ake so ake so a samu ba ka samu ta saboda me saboda kana tare da son zuciya wal abdu idza taba hawa fa qad ra'ayhu wa nazar ibn kayyim yace shi mutum idan ya zama yana bin son ransa to to ra'ayinsa yana lalacewa hangensa tana lalacewa zama ba abin da yake da albarka tare da ilimin sa da fahimta shi fa arku nafsuhu hasana fi suratul qabi a waye gari ransa ke nuna mar wato yanda matsayinsa yake saboda haka idan yana da wani mugun hali ransa yana nuna masa ai wannan halin mai kyau ne idan yana da wani kyakkyawan hali sai ransa ya nuna mar wannan halin mara kyau ne falka masa alaihi alhaqqu bil batil sai zama to gaskiyar ta rikice ma wannan malami da ƙarya ya kasa gane wacce ce gaskiya wacce ce ƙarya shine yace fa anna lahu al-intifa'u bi tafakkuri aw bi tafakkur aw bi ilm ta ya za a yi wanda ke irin wannan siffa ya zama to ya samu tasiri na wa'azi ko ya samu damar yin tunani tunda zuciyarsa ta riga ta lalace kuma ba shi kadai ba duk malaman farko suna magana akan hadari na son zuciya kamar daga cikin su akwai akwai al-Imam Ghazali Abu Hamid littafin Ihya Ulumuddin al-Imam Ghazali yace inda zaka dubi inda zaka dubi yadda Allah ya tsara azabarsa ai zaka gane wanda ya fi tsananin azaba a lahira shine wanda ya samu ilimi amma yake aiki da shi in ji al-Imam Ghazali kuma haka ne inda za ka bi tsarin yadda Allah ya bayanin azabarsa ta lahira za ka gane cewa wanda ya samu ilimi ya take ilimin shi ne wanda azabarsa ta jawo saboda in ka ɗauki misali da munafikai wanda su ne Allah ya magana a kansa a suratul nisa aya ta ɗari da arba'in da biyar zuwa ɗari da arba'in da bakwai innal munafiqina Allah ya ce darkin asfali min
النار
idan ana maganar waɗanda suka kasance a ƙarƙashin wutar jahannama shi ne Allah ya ce inna munafiqin fi darkil asfal wa munafiqai su ne waɗanda suke kasancewa fi aqsa qarin min an-nar shi ne addarki karkashi zurfi mafi nisa na wuta zurfi mafi nisa shi ake kira addarku aqsa qarin min an-nar suwaye suke karkashin wuta Allah ya tura munafikai walan tajid lahum nasira ba za ka samu mai taimako gare su ba anan al-imamu Ghazali yace me yasa me yasa azabar munafiki ta fi tsanani yace yudha'af azabul 'alim fi ma'siyatihi li'annahu afal ilmi me yasa ake azaba ga munafiki saboda ai munafiki ya sani ya take sani shi yasa azabar ta zama ta fi kowa saboda haka ka sani ka taka siffa ce ta munafiki shi yasa duk wanda ya zamanto yana da ilimi to zaka samu idan Allah yana maganar azabar sa zaka ga azabar sa daban ce inda Allah madaukake ya tashi magana akan Yahudawa yana cewa Yahudawa sharrin su ya fi na nasara me yasa duk da cewa in ji al-Imam Ghazali duk da cewa nasara sun jingina Allah ga sun jingina da ga Allah nasara sun ce Allah yana da da sun ce Allah hukun uku ne kaga duk Yahudawa ba faɗa ba amma duk da haka Allah ya ce za ku tarar da mafi sharri su ne Yahudu me yasa saboda Yahudawa suna da ilimi suka tashi saboda haka ya zama sharrin su ya fi na nasara duk da cewa ga abin da nasara suka aikata ya fi na ma Yahudawa in ka duba suratul baqara inda Allah yake cewa allazina atainahum kitaba ya'rifuna يعلمونه كما يعلمون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون saboda ka kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan yahudu sun san gaskiya suka taki wanda akwai hujjoji da yawa cikin alqur'ani kamar wannan aya ta 146 zuwa 47 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم sun san gaskiya kamar yadda suka san ƴaƴansu yadda zaka gane wani ɗana ne wani ba ɗana ba ne Allah yake sun san gaskiya sai suka kai wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wani sashin su suna koyi gaskiya kuma sun san gaskiyar ne su danne ta saboda haka yasa Allah ya nuna cewa Yahudawa sharrin su ya sanar da tsara saboda mai su kafircin su ala ilmi ala basira da haka yasa azabar su ta ma duka azabar da ta Allah ya magana kai ta nasara wannan shi ne abin da za ka gani cikin littattafai da dama na malamai inda suke magana game da haɗari na wato bin son rai bisa da akari da yanda hadisai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani wanda in ka tattara su zaka gane lallai abin da Allah yake magana a ba magana ne akan wani mutum guda ba la akan duk mutumin da ke da ilimi ne kuma ya kake ilimin sa ibn taymiya al-shaykh min hadhihi sunnah an-nabawiyya mujallad bi irshad al-kalim 56 yace sahibul hawa idan mutum yana bin son rai yu'mihi al-hawa wa yutimmu wannan son ran yakan makantar da shi ya kurmantar da shi makantarwa wato idan zuciyarka tana son abu to idonka yakan makance ba ka gane aibin wannan abin ba ka gane aibin wannan abin sannan kunnanka yana yana toshewa ko da wani zai gaya maka cewa malam wannan abin ba shi da zaka ci wannan abin yana da saboda ka soyayya tana sa mutum ya kasa gane aibi kamar yadda bahaushe ke cewa masoyin jaba bai da tsawon bakin ta ko idan mutum yana son jaba idan ka tana da tsawon bakin ta kyanin da abin da nake so to wannan haka ne duk mutumin da ya zama yana son abu bai ganin aibi ba shine abin da ibn tabiya ya faɗa wannan la'akari ne da ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzo Allah idan ba ka ganin aiki kaga za a wayi gari wannan abin har ya kai ka ga halaka ba kama gane ba fa la yastahbiru ma lillahi wa rasulihi fi zalika saboda kai idan mutum yana son abu in dai yana so ibn tabiya yake mutumin nan baya tunanin me Allah yake akan abin nan bai manzo yake a tunda yana so yana kuka tun da kana so kana so ba ka neman sanin me ya hukuncin Allah akan abin me ya hukuncin manzon sa akan abin wala yarda li riba Allah wa rasuli ba ka yarda saboda abin da Allah da manzon sa ka yarda da shi wala yarda li ghadabi Allah wa rasuli ba ka fusata saboda fushin Allah da manzon sa bal yarda idza hasala la yarda bi hawa me ke sa mutum ya samu yarda sai in ya cimma abin da ransa ke so shine kawai amma matukar ba ya samu abin da ransa ke so ba to buka hankalinsa bai kwanciya wa ya gaba ku idza hasala ma ya gaba ku lahu fi hawa ko da kaga ya fusata ya fusata ne saboda ya rasa abin da yake so malamai suna cewa yana daga dalilai da yake nuna mana hadarin jin son rai la'akari da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da addu'ar da baya barin ta har Allah ya raba shi da wannan duniya idan annabi zai dinga addu'a Allah ya mar kariya game da hadarin saurayi to kaga babu wani sauran malami da zai kiyaye tsira domin yana karantar da mu ne saboda shi ba Allah babu shakka Allah ya kare shi Allah ya karantar da shi amma yana mana ne don mu gane son rai yana da hadari son zuciya yana da hadari mu dinga hadawa da addu'a Allah ya mana kariya har zuwa mutuwar mu ya zama to ba mu bi son rayukan mu ba mun yi watsi da gaskiya domin yana zuwa maka ta fuskoki da yawa son rai yakan zo gare ka ta fuskoki da yawa kar ka dauka sai ta wajen sana'arka la hatta ta wajen mu'amalarka ta wajen zama da iyali ta wajen zama da 'ya'yanka, ta wajen zama da makwabtanka ta wajen aqidarka domin idan kana da aqida ba ka auna cewa aqidar ba ta da kyau zai fa idan ka fifita yardan Allah da na manzon sa akan abin da ranka ke so amma wanda yake fifita abin da ranka ke so to yana aibanta duk wani abin da bai tare da shi ne ko da wannan abin akwai gaskiya a tare da shi Allah ya samu gani annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin kufbat bin malik wanda ya tabbatar da cewa yana addu'a hadisin yana sunan tirmidhi صحيح سنن الترمذي حديث نبوه إلى ذلك فتعرفه يلا شيوا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يا الله إنا لمن ذلك كمدى مونا ننهالي hadarin munanan halaye hadarin sa yana da girma saboda ba ka sani tun da kana tare da wannan halin ba za ka san haka da ba manzo Allah yake addu'a Allah kai min kariya game da sharri na munanan halaye wal a'mali da munanan ayyuka wal ahwali da saurayi Allah ka tare daga hadari na saurayi manzo Allah yana wannan addu'a abu ne wanda ya kamata a ce mun koya don haka yasa ibn tabiya yake cewa ba karamin kuskure bane ga mutum ya bar addu'o'in manzo Allah ya tsara nashi saboda duk abin da zai cutar da dan adam a rayuwarsa manzo Allah ya yi addu'a ya nemi tsarin Allah a kai duk abin da zai zama alkhairi ne ga rayuwar dan adam manzo Allah ya yi addu'a ya neme shi saboda ka in ka tattaro addu'o'in annabi sun ishe ka rayuwa ka tattara addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam sun ishe ka domin wannan addu'a tana da falala da yawan gaske kana neman tsarin Allah game da munanan halaye da yawa hankalinka ba zai nuna maka ga mummunan hali ba sannan sau da yawa wanda ke tare da kai ba zai gaya maka kana da wani mugun hali ba idan mutum yana tare da kai ba kowaye yake iya gaya maka cewa abin da kake ba da kyau wani ko a ce mafi yawan mutane in kuna tare saboda kuɗinka ba za su gaya ma gaskiya ba wasu saboda ai kai ne mai gida saboda haka da yaro zai taho ya ce baba kana yin abin da bai dace ba sai ka ce ai baka da kunya wani saboda yana ganin shi ne mai unguwa ya za a yi talakan da ke karkashinsa ya zo ce kai mai unguwa akwai abin da kake mara kyau akwai abin da kake mara kyau a to abin da ya fi dacewa ka roki Allah idan ka roki Allah ya raba ka da mummunan hali to ko da jama'a ba su faɗa maka kana da mummunan hali ba Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka ka bashi kaga kenan akwai falala ta fashin wannan addu'a akwai abin da kake wanda ba shi da kyau mutane ba za su gaya ma ba amma Allah ya san ba shi da kyau saboda ka tun da kana roƙon shi Allah tabaraka wataala zai ce maka ya raba ka da wannan hali ko wannan aiki da kake ko wannan son rai da kake bi ya zama to Allah ya raba ka da shi kafin ka bar duniya bare ita addu'a da'iman tana da albarka ko dai ka samu biyan bukatan take ko kuma duk sa'ilin da ka roƙi Allah Allah tabaraka wata'ala yana baka lada saboda in kai riko da addu'ar manzon Allah kana samun ladan zikirin Allah saboda riko da addu'ar manzon Allah shi kansa ma zikiri ne idan kai rike addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kana zikirin Allah tabaraka wata'ala ne riko da sunnar manzon Allah yana da lada na musamman wanda bawa yake samu Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah tabaraka wata'ala ya gafarta mana kuskure sai dai nake ga ina cikin nasiha na hangi kamar shugaban malamai na abuja ya shigo ko tun da ya zo kuwa ai ba zai shiga ba sai ya gabatar mana da guzuri na ilimi ko da kalma guda ce bari dama yana tunanin ko akwai abin da zai faɗa ne saboda ka sai ya hakuri insha Allah sai zuwa gobe ma a kusan gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi